والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ليل وتن سفر كينانكو bisa duban wata jiya wata ya fito amma sai waɗansu suke cewa da alama tun da shekarar jiya ne ba a wannan hukunci da mu dai zahirin shari'a za mu inda aka yi inda aka yi hazo ba a gani fa'ida goma alaikum fa akmi zo idda shi ne to duk rahotanni da aka yi shekaran jiya kusan daga inda dai ake duba bisa report ɗin committee ɗin national committee ya cewa ko ina sai su ce hazo haka ba a gani ba to kuma har kasashen duniya inda dai ake duba sai a can america a ga tsakanin a lokacin kuma da aka gani america munan sha biyun dare ya buya yi da aka kawai sai a cika aka cika safi yau ɗaya ga wata amma a kalanda yau biyu 22 kenan ga watan goma shekara 2017 na ga sai mi a mi nuzha ko a mi alfiya alfiya ta siyo ne so ko muka yi alfiya ta siyo dai wanda hali bayan asahar sai mi shi ta karibin usul na shi a al-maqlub al-maqlub darasi na 29 نعم المقلوب المقلوب wannan shine mabhatinsa shine annau thalith wa thalathun a wannan abu a wajen nushal al-ethiopia annau rabi wa thalathun min anwa'i ulum al-hadith ismu maf'ul min qalaba da juyawa min babi daraba qalaba yaqlibu qalban kamar yadda zaka ce daraba yadribu darban فهو مضروب فهو مقلوب وند أكجوية شيء يقال قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه إذن كجوية دا أبو دا فسكسا ذلك شيء وند مقلوب لي شيء ساعة شيء قلب الإزار كو قلب الرداء كي لوكشن لوكان روا وقلب رداءه shine ka sanya damansa ya koma hagu hagu ya koma dama ƙasa ya koma sama sama ya koma ƙasa complete kenan amma yanzu yawanci sai ka ga yadda akan yi sai dai alkeba ko a baya sai a juya ta dama ya koma hagu hagu da koma dama bai eh saman ba zai dawo ƙasa ba amma suna su da yake kamar mayafin ihrami kaga za a iya yin wannan kuma da yake hikimar dai shine a nuna a nuna tawalu ga Allah so in aka koya aka juya shi to wannan shine wa qalbar rida ahu qalbar rida to kaga to in to maqlub shi wanda aka juya shi ya bari ga sai dai sa ta ciki bai gani ya cire ta yi abin nan dinka ya juya ka amma wannan akwai takallufi ya sa da inda ba eh to haka din ne amma nan kudi ki buro kan ruwa fa an dade ba fita ba irin yadda ake fita da da sun talman ake san talman ake zuwa nan secretariat eh da ai nan ne filin roƙon ruwa audu ba ko secretariat nan ake tohuwa ne muna yara muna primary school mun taɓa zuwa lokacin liman ɗan hadu shine liman a ƙasa muka a katako tun daga can cikin gari ƙasa hadda sarki lokacin gurin da nisa aji lokacin da aka yi da ake farin lokacin da aka yi farin nan tsanani na 1973-70 eh wannan maklub kenan a fil istila kuma waɗansu suka ce suna wato zai wahala ka ba da istilahi da guda ɗaya akan maklub tun da nau'i daban-daban ne shi sa waɗansu suka ce layin kinu ta'arifu anwa'il المقلوب كلها في تعريف واحد لأنها أنواع مختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة إذا كان كذلك فالأولى أن نقسم المقلوب إلى أنواعه المختلفة ثم نبين حقيقة كل نوع على حدة أما السيوطي السخاوي أتشن فتح المغيث شرح سنة ألفير إراقي ya ta'arifinsa da cewa taghyiru man yu'rafu man yu'rafu bi riwaya bi riwayatin ma bi ghairihi amdan aw sahwan taghyiru man yu'rafu bi riwayatin ma bi ghairihi amdan aw aw sahwan ka canza wanda aka sani da riwaya da waninsa wanda wanda aka sani da wata riwaya da waninsa da gangan ko bisa kuskure kaga wannan ya hada a kalbin rawi ka canza rawi da wani rawi kamar hadisin da aka sani na inna mal amalu bin niyyat ka zo ka ruwaito shi da yake da aka san shi da hadisin Umar ka zo ka ruwaito shi da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko kuma hadisin da aka san shi da riwayar Malik ka zo shi da riwayar Ibn Uyayna wannan qalbur rawi bi rawi to zai iya rufin kuma qalbul isnad ma gabaki daya isnadi ne kamar isnadin hadisin innamal a'malu binniyat an san shi isnadi ne fard ko to sai ka zo ka canza shi ka kawo wani isnadin daban wanda zai mai da hadisin aziz to wannan shi ma makulubi to kaga shi ma kaga a a tabiru man yurafu bi riwaya an san riwayar amma sai ka canza ta sai dai gaskiya a cikin wannan ta'arifin ibdal din matan zai wahala ya shigo tun da kaga ce tabiru man yorafu to shi matan ba za ka sifanta shi da man ba lafazin canza lafazi ba za ka canza shi da cewa man yorafu ba sai dai ko a ta fuskar majaz kamar yadda ake cewa hadisin abin huraira amma ta hatta ma ta alamu shi maluhu ma tun fi ko yaminu to sai kalbi ga wani rawi ita ta la ya'lamu shimaluhu matu amma yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu to wanne ne yake infakin wanne ne yake sanin to wannan kaga qalbi shi nau'i ne na al-maqlub nau'i ne na al-hadith al-maqlub to amma dai wannan shine tarihin da shi as-sahawi ya kawo kuma yace amdan aw sahwan wato zai iya zaman tuwa da gangan dan ya hada wanda masu malaman hadisi sukan yi don jarabawa sukan yi kalbin hadisi don su jaraba mutum su gani har yanzu mutum yana da faɗaka ko ba shi da faɗaka to shi ma wannan ba zai fito da shi da kanci kasancewarsa makhluk ba hadisi ne makhluk na'am wa zai ja mana abiya bismillah
bismillah ar-rahman ar-rahim al-qalbu fil matni wa bil isnad kar إما بإبدال الذي فيه اشتهر بواحد نذيره ليغربا أو جعل إسناد حديثه اتباه لآخر وأقصه إغراب نو ممتهنا كأهل بغداد حكوا نعم يجي القلب في المتن وفي الإسناد قرب القلب وتقلب حديثي وتشين الحديث المقلوب fil matni wa fil isnadi a cikin matni da kuma a cikin wato wannan ko da yake mufassar mu je mu kabar din kafin yi muta'alliqin alqalbu alqalbu fil matni wa fil isnadi qar alkhabar din shine qar ay qarra alqalbu qarra ay istaqarra ya tabbata fil matni wa fil isnadi wanda qar din yana da muta'alliqin sa da qarra din fil matni wa fil isnadi wato kalbin kalbi ya tabbata fil matni wa fil isnadi wato ana samun hadisi a juya shi a cikin mataninsa haka zalika a cikin isnadinsa imma bi irdalil ladhi bi ishtihar to imma tana nuni kan cewa anwa nau'i daban-daban ko dai da musanya wanda ya shahara da shi bi wahidin nadhiri da wani wanda yake nadirihi kamar sa yake wato kamar sa yake bi ma'ana wannan ya hada wato in siƙa ne a canza shi da siƙa to don me za a yi haka ya ce liyogari ba don ya kawo ikram ya nuna kan cewar yana da hadisi barakan na hufe ya don ya nuna kan cewar wato yana da riwaya da yawa shi yasa har ya kawo abin da ba a taɓa sani ba kamar hadisi ne kowa yana ruwaito shi hadisin malik cikin hadisan zuhuri shi sai ya je ya samu wani ba malik ba ya kawo cewa shi ma yana da wannan hadisin kaga sai a ce ina aka samu wannan riwaya wannan hadisi da malik ne kawai aka san yaro ya toshi ina ya je ya samu wannan to kaga kowa zai dauka kan cewa wannan ba abin da zai tashi haka sai yawan sama'i da yawan tafiye tafiye ya zo da gara'i shine li yughriba dan ya zo da abin da yake gharib auja al-isnadi hadithi hijtaba li akhar ko kuma ya sanya hadisin nan nasa wanda ya zaba ya sanya shi li akhar ga wani wa aksuhu ko kuma wa aksuhu da kuma wato shine ya dauki matanin wannan hadisin ya sanya shi ga wani matani din kenan wato wannan ba ibdalul rawi bane ibdalul matn bi matn ya sanya matanin ga wani wa aksuhu ko kuma akasin wannan akasin matini din a a a a wato wato akasin wannan shine ya dauki isnadin ga wannan matin din ya sanya shi ya zuwa ga wani shi ma izraba ko dan yayi ya mayar da shi gharib aw mumtahinan ko kuma dan yayi jarabawa ko halin kasancewarsa yana yin jarabawa wancan izraban ta farko masdar ne hal ne amma ya zo a masdar da kuma hali yakan zo a masdar sai a yi tawilinsa da wato ismul fa'i saboda haka igraba dinnan sai a tawilinsa da cewa mughriban yana mai yin igrabi amma ba wani abu da abinda zai sa larabawa su yi ikhbar bil masdar shine don isa matuka wajen yin abu kamar ka ce a wato ana shurbin nisha ne kawai wato saboda isa matuƙa wajen shan abu alaikun salam na'am au mumtahinan to kaga nan sai ya kawo da bismul fa'il ko kuma dan ya jarabawa ta ahli bagdad da hakau kamar yadda aka yi hikayar mutanen bagdad da suke ma buhari wannan kisar kamar da zai bayyana ta a cikin matan insha Allah na makaranta sharhi
al-maqlu na'am ai hada mun hafi eh wannan shine mabhasin al-maqlu wa huwa an-naw'u ath-thalith wa 30 shi ne nau'i na 33
al-qalbu bi taqdim wa ta'khir shi qalb bi taqdimin wa ta'khir shine a kaddamar da wani ko a jinkirta wani قد يقع في المتن yakan afko a cikin matani amma kadan كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة kamar hadisin abi huraira a wajen imam muslim
في السبعة الذين يذلهم الله تحت ذل عرشه na'am hadisin mutum bakwai da Allah yake musu inuwa karkashin inuwar al'arshinsa ففيه a cikin hadisin رجل تصدق بصدقة فأخفاها mutumin da ya yi sadaka da wata sadaka fa'afaha ya boye ta حتى لا تعلم يمينه Har hannunsa na dama.
شماله bai san abin da hannunsa na hagu yake batarwa yake bayarwa ba انقلب على أحد الرواة ya juya ma ɗaya daga cikin masu riwayar وإنما هو abin da hadisin yake shine حتى لا تعلم شماله ما har sai da hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa yake batarwa ba كما في الصحيحين kama fi sahihai kamar yadda yake a cikin sahihai misalin qalb a cikin matan wanda yake wannan ba shi da yawa a alqalbu fil matni wa fil isnadi qar to fil matni din shine wannan misalin a wanda yake in aka ce za a kwatanta da yace wa huwa qalil ay bin nisba ila ma fil isnadi in aka kwatanta shi da abin da ke cikin isnadi ba shi da yawa wato ya fi yawa a cikin isnadi bisa yawansa a cikin almatan na'am وكحديث أبي هريرة أيضا na'am عند الطبراني na'am إذا أمرتكم بشيء فأتوه
نعم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم ka gani hadisin abi huraira a tabarani a wato a tabarani maklub din yanzu إذ المعروف المتفق عليه domin hadisin da yake al-ma'ruf sananne al-muttafaq alaihi wanda aka gama a kansa buhari da muslim a sahihain ما نهيتكم عنه فاجتنبوه eh ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na hane ku ku bashi وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم abinda kuma na umarce ku da shi fa atu minhu mastata'tu fa'al nan yace da yazo da sigar fa'alu bai ma'ana wato ku aikata shi mastata'tu Mm. na'am
ومثله أيضا البلقيني بحديث أنيس ومثله الب- آه، أيضا البلقيني سراج إيه، إيه، سراج الدين البلقيني يم- آه، آه، يكتن تاشي ده حديث أنيسة
عند أحمد آه، وجن إمام أحمد وابني خزي وحبان da kuma ibn Khuzaima da ibn Hibban kai amma da wannan wabne Khuzaima wa Hibban ya mai ne wannan duk kokarin istisar ne ba ce wabne Khuzaima wa ibn Hibban
خزيمة Khuzaima له خزيمة تقولون بين أصدقائنا eh Khuzaima wabn wabn Khuzaima wa ibn Hibban to shine ake istisar wabne Khuzaima wa Hibban
إذا أذن ابن أم مكتوم فكل idan شيء abla idan ibn ummu maktum yayi yayi wazana ne kiran sallah
فكلوا واشربوا fakulu washrabu ku ci ku sha وإذا أذن بلال idan kuma bilal ya kiran sallah فلا تأكلوا ولا تشربوا kada ku ci kada ku sha
الحديث a zuwa karshen hadisin إذ المشهور من حديث ابن عمر وعائشة domin abin da yake mashhuri daga hadisin ibn umar da aisha إن بلالا ينادي يؤذن بليل bilal yana kiran sallah da daddare ne أو ينادي بليل ko kuma yana kira yana wazana da daddare وكلوا واشربوا ku ci ku sha حتى يؤذن أم har مكتوم sai ibn ummi maktum ya kira sallah Wani ita ce riwayar mashhura dan shi ibn ummi maktum shine ake ce masa a asbahta asbahta sai an ga masa cewa alfijir ya fito sannan ya kira sallah kuma shi makaho ne. eh fa inna kana rajulun a'ma to sai ya ka- sai ga wannan wadansu ruwatin sai ya kal to yawanci duk a cikin irin wannan zaka samu wanda hadisin ya zama to maqlub a gare shi zaka samu wanda hadisin ya kallaba a a- wato ya juye masa yanzu kaga kamar wannan kaga hadisi kaga riwayar muslim wato guda ɗaya kawai ya kawo riwaya هذا مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يذلهم الله حق شيء يجي شوى ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى تع- لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هكذا رواه ما هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها وكذا نقله القاضي إياد هنا عن جميع روايات نسخ مسلم نسخ مسلم ولا نعلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا رواه مالك بالموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة to kaga haka hadisin yake waye ya zamanto ya kalbin isnadin kaga yanzu bukhari ya rawaito shi daga riwayar yahya ibn sa'id al-qaffar amma daga riwayar Bu- a burda muhammad ibn bashar shi ko muslim sai ya rawaito shi daga riwayar zuhair ibn har da muhammad ibn al-musanna suka rawaito daga yahya al-qaffar to ko dai shi muslim ne ya zamanto hadisin ya masa kalbi in an samu waɗansu sun yi muwafaka sun ruwaito hadisin kamar yadda muslim ya ruwa kamar yadda bukari ya ruwaito daga wani ah, yahya ibn sa'id al-qaffar to yawanci to sai an sai an yana daga cikin abin da aka kirga na kuskuren rawi wajen riwaya na'am
قال البلقيني alaikum salam da yawan malaman mu na wannan zamani ba su fahimci wannan hadisin bane da suke yin eh, yawan sa ko ake yin asalatu farkon dare don ce a'a ba wai ba a'a ai haka shi ne malaman mu ai farko a ƙarshen dare ake a salatu a alhujuwa alfitr ake a salatu malam abubakar bin allah ya ra'a allah ya gafarta masa shine yace shine yace a kuskure ne haka a farkon dare ake a salatu da lokacin ne mutane suke bacci shine za a ce as-salatu khairun minan nawm saboda haka a cikin 19 karshen 1970s da farkon 80s shine aka juya ya zamanto masallatan izala to su haka suke kiran sallarsu to kuma da aka je aka sake duba riwayoyi din waɗansu suka gane kan cewa ba haka mai daga cikin masallatan izala sai aka koma na da saboda haka yanzu kusan shi yasa ai a tafsir nake cewa kada mutum ya dogara da as-salatu khairu minan nawm wajen kama bakinsa don baka san wani masallaci ne yake a salatu ba babu ka'ida ne baka san akan wace mana a wani a wani manhaja yake ba eh to wani ne sunna a su sunna bisa riwayar bisa riwayar hadisin Aisha bisa riwayar hadisin Aisha kamar yadda Shekul Uthaymeen ya rinjaye da shi shine kan cewar a abin nan eh, ba ba da tsaro al-fajr abin da ya kawo iskalin hadisin nisa'i aisha sai aka ce idan kana fi adhanil awwal min salati fajr kana yazidu fi adhanil awwal min salati fajr an as-salatu khairu min an-nawm yana karawa a kiran sallan farko na kiran sallar asuba as-salatu khairu min an-nawm to sai aka dauki kiran wannan sai aka dauki wannan hujja ce da abin da su malam abubakar gumi Allah ya kansa suke cewa adanul awwal na salatul fajr shine kiran sallar da ake da daddare to shine usaimin yace wannan kuskure ne yace dan kiran sallar da ake da daddare ba kiran sallah asuba ba ne ba a kiran sallah kafin lokacin ta yi shirya wannan kiran sallar da ake yi ana kiran sallah ne dan a ce ku daina ku daina sallar dare ku ci ku sha ku yi sahur amma kiran sallar asuba shine na wannan wanda ake yi bayan fitowa alfijir shine kiran sallar farko kiran sallah na biyu da take nufi iqama shine
a gargalar so ne wa sauran dalibai ishara da darasin ka da iziya za a iya samun hoto an yi cikakken bayani akan wannan don na samu na sha kan mutane da dama akan wannan da muka yi ni ba mu sha fafatawa akan wannan farkon dawo mu daga madina tun a masallacin uhud amma ni da yake can tun da ni ne limami na farko da na buɗe masallacin sai na assasa haka za a yi aka tafi a haka nan ma haka na assasa gaskiya ne gaskiya ne hakika an yi bayani ne amma yawanci za a ga masallatan masallatan allu suna sai ga haka ake da gaskiya
banda to Uthaymeen ya yi kyakkyawan magana a sharhinsa sharhil a a- a- wato a sharhil mumti kuma haka din ne na tuna lokacin karatun iziya na yi kokari na tattara riwayoyi eh na tattara riwayoyi kwarai da gaske eh na yes insha Allah na'am na'am qala al-bulqini قال البلقيني na'am فالرواية بخلافه مقلوب to don haka riwaya da ta zo sabanin wannan maklub wato juya da juyewa ta yi garawi إلا أن ابني خزيمة وحبان sai dai ibnu huzaima da ibnu hibban لم يجعلا ذلك من المقلوب ba su sanya wannan a cikin alhadith al-maqlub ba بل جمعا بينهما sai suka yi jam'i tsakaninsu باحتمال أن يكون بين بلال وابن أم مكتوم تناول
da yiwuwar cewar tsakanin bilal da ibnu ummi maktum ana kama kama yau idan ya yi da daddare ibnu ummi maktum sai ya canza wato a ku kula da wannan ibnu huzaima shi ya shahara a manhajinsa kan cewar ba za ka taɓa kawo masa hadisai guda biyu da suka saba ba sai ya daidaita maka su ya isa ya isa matuƙa wajen jam'i jam'u bainal ahadi ba ga kuma ina ina rubutu akan wannan manhajin ibnu kuzaima wajen jam'u bainal ahadi ya isa matuƙa wajen to ibnu hibban kuma almajirin sai ibnu hibban almajirin sai to shi yasa kuma yawanci shi ibnu kuzaima ba wai sai ka je da nisa ba a cikin littafin sa sahih ibnu kuzaima duk da yake ka san littafin wasan littafin bai cika ba mafqud ne yawancin sa amma wanda aka samu din za ka yi ta gani a cikin tarajin ɗin babukansa to kaga wannan maimakon ya zama maimakon ya hukunci da cewar hadisi ne ya juye ma wanda da cikin ruwa sai ce a'a shi ma tasa daidai ne domin ta yiwu akwai wannan to amma ka san kafin kai irin wannan hukuncin tunda waka ya ce an ce sai kana da abin da zai tabbatar da wannan riwaya ba kawai ka kintaka ba ka ce ai ta yiwu haka to idayin da yayi wannan jam'in me mustanadin sa to irin wannan shine mahallin bahas da dalibin ilimi zai wani shine fa'idar irin wannan rubutun don a gani idan ya yi jam'i mai mustanadin jam'insa na ya ce tare da haka do da'awar cewar maklub ne la tafud ba wani nisanciya ba ce wato zai iya yiwa maklub din ne ya ce da za mu buɗe ƙofofin tawili wannan waye mai wannan maganar albalkini hasantum albalkini sirajuddin albalkini na'am shine wanda shi ma suyuti yana ce masa shekul islam na'am mujaddidul kardu sami bare haka yake fada
landafa kasirun min ilalin hadisi yace da za mu buɗe wannan kofar da da yawa daga cikin illolin hadisi sai ya zama to babu su wato kamar ta mayar da marufin wayar hadisi ba su taɓa kuskure ba in kuka in to shine kaje kenan sai zama to babul ilal an boye shi dama ne babul ilal babul ilal shine a gano cewa wani yayi kuskure kuma kuskuren da ba za a iya gane shi ba saboda rintsinsa sai an tattara riwayoyi to idan aka bu aka buɗe wannan kofar na tawili to duk kuskure ma sai zama to babu shi saboda babu illa a hadisi eh an kawar da illa
ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس
za a iya kiran wannan a ce masa al-ma'kus sai zama to an bashi nauyi ne kuma a ce maqlub a ce masa ma'kus walam ara man ta'arrada lidalik ban ga wanda ya ta'arrudi ga wannan ba intaha ya kare maganar balqini wato balqini yana ganin kan cewa wannan kamata ya kirawo shi al-hadithul ma'kus
نعم والقلب يقع في الإسناد والقلب هكذا جوية ورواية الحديث ينا أقوى في الإسناد أتكين إسناد وقر كثيرا وقر يا أبكو ديوة واتو wato ai ma'ana ya tabbata da yawa to shi sai ya sanya alqalbu fil matni shine mubtada wa khabar wa fil isnadi qarra sai zamanto wa qarra fil isnad kamar ibn ka'ab wa ka'ab ibn murra kamar murra ibn ka'ab da ka'ab ibn murra wato kaga wannan maqlub ne ka'ab ibn murra sai ya juye ma waɗansu ruwa suke ce masa murra ibn ka'ab a wajen suna wajen taqdim wa ta'khir na uba ka'ab ibn murra ne sai ya juye ma wani ya ce masa murra ibn ka'ab
وللخطيب فيه كتاب سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب
آه آه الخطيب البغدادي ينا للتافي أكون ونا wanda ya rubuta wanda ya sa masa suna rafi'ul irtiyab fil maqlubi min al asma'i wal ansab abin da yake daukewar kokonto cikin wato abin da ya zama to maklobi abin da ya juye na daga sunaye da nasaba
wadhalika imma harfu tafsir bi ibdal alhadith wadhalika shi wannan qalb din imma wannan harfu tafsil ne imma harfu tafsil wato in aka in kaji an kawo imma to za a rarrabe maka an kawo maka shi za a dunkule yanzu a kawo maka shi a rarrabe kamar a ce maka wato alkalimatu in masmun au fi'ilun au harfu to in ma din tafsir ya za a kawo kuke a rarrabe tafsirin kalima na
fi ibdan hadith allazi bihi tara bi wahidin min riwayat in ma wato shine ko dai da musanya hadisi wanda ya shahara da wani da ɗaya daga cikin masu riwaya biwahidin nazirihi da waninsa nazirihi kwatankwacinsa nazirihi dinnan da yake abinda yake nufi aiminar ruwati
liyugriba ai liyugriba
ai liyuqi dan ya mayar da shi fil gharaba maghrub a wato gharib liyugriba liyugriba ko kuma liyugraba liyugraba nan ya ce mana liyugraba shi arrawi din kenan imma bi ibdal alladhi ishtahar bi wahid nadirihi liyugraba eh to gaskiya a ce liyugraba din zai fi tunda ibdal din ai ka ga bai faɗi fa'ilinsa ba ko ko tunda bai faɗi fa'ilinsa ba a bar shi a mabni lil majhul din zai shi yasa kaga shi al-harari yace li yub li yughraba bil bina'i lil maf'ul wal fa'il a eh haka ne li yughriba bil bina'i lil maf'ul wal fa'il damirun ya'udu ila ar-rawi al-mubdi wal alf lil itlaq min al-ighrab يقال أغرب فلان إذا جاء بشيء غريب أي لأجل أن يأتي بحديث غريب لا يعرفه الناس إذ الغريب يرغب فيه الناس نعم
liyuqi fil gharaba hatta yurjaba fihi li gharabatihi shine ai wato dan ya afkar da wato bakunci a cikin riwayar dan ya kwadaitar da mutane a cikin riwayarsa li gharabatihi saboda kasancewar shi shine kadai riwayar ba wanda ya san shi sai wannan wato dai wannan abin da ɗin halif tu'uraf ɗabi'ar mutane ce komai kowa dai kowa ya faɗi abu ɗaya a yara ka zo da wani abu wanda ba wanda zan yi shi ke nan zai na'am na hadisin mashhurin an salim kamar hadisi da yake mashhuri daga riwayar salim dan abdullahi dan umar ju'ila an nafi sai a sa shi daga nafi kaulan abdullahi ibn umar aw mashhurin an malik ko kuma wanda yake ya shahara daga malik ju'ila an ubaidillah ibn sai a umar sanya shi daga ubaidullahi ibn umar wato kage da malik da ubaidullah da almajiran nafi'un to kowanne kuma hadisansa an killace su to wanda ya ruwaito hadisin hadisin da ya shahara da ma- da riwayar malik sai wani ya kawo shi da riwayar ubaidullah dan ya nuna kan cewar ai ubaidullah ma ya ruwaito wannan hadisin to wannan karibi na'am aw ay wa imma bi ja'l isnad hadithihi alladhi ishtaba ko kuma ya sanya ko kuma ya sanya isnadin hadisinsa wanda ya zabe shi ay ikhtara yayi shine ya zabe shi ishtaba Li'akhara.
li'akhara ga wani rawi
bi an yu'khadha isnad matnin sai wato a ɗau- a- a- a- a kama isnadin matani fa yuj'ala ala matnin akhar sai a sanya shi a wani matanin daban wa aksuhu da aka sansa
أي ويؤخذ إسناد هذا لآخر ويجعل لذلك المتن shine wato eh shine a dauki isnadin wannan ga wani a a- a- wato ya zamanto a dauki isnadin wannan a a wa- a dauki isnadin ɗayan wanda da aka canza mataninsa sai a sanya shi ga wancan matanin وهذا قد يكون إغرابا wannan za a iya akan yi shi saboda igrab أي لقصد الإغراب domin wato a kai a- domin a yi igrab wato a- a bakun tattar da riwayar
قال جمع
ai ai li qasdil idgham qala jam'un malamai suka ce فيكون في الموضوع sai zama to kaman mawdu'i ne. ko sai zama to ah, mawdu- kamar hadithul mawdu' ne
أو أي وقد يكون ممتهنا لحفظ المحدث kuma zai iya zaman cewa an yi shi mumtahinan dan imtihani wato dan jarabawa ga hifdul muhaddith ومختبرا da kuma eh, da- da- eh, dan jarabta shi هل gwada shi اختلط- هل اختلط أم لا yayi ikhtilati ko ka bi ikhtilati ba
وهل يقبل التلقين kuma yana karban talqini ko baya karban talqini kun san ta- ka- qabulul talqin ko wai zai mana bayanin ne qabulul talqin idan suka ce wa rawi yaqbalu talqin me suke nufi ko wani lokaci ka ce luqina fatalaqqa me qabulul talqin muna yawan fada duk da yake dai ba mu kai mu gabar ba in muka zo wajen alfadul jarh wa ta'dil zamu yi su duk tafsir ma'anar qabulul talqin wato alaqqana wa mutum abu a biya masa ya a biya masa ya biya shi ne ba hadisinsa ba ne sai a zo a ce masa haddasa ka fulan an fulan an fulan sai ce na'am bayan ko ba hadisinsa ba ne dole shi ne kabulin talbe kun san ɗaya daga cikin sigar riwaya shi ne ba ramun zai biya maka ba ne yawanci haka malik ya kai sai da shi a zo a gaya masa a ce haddasa ka fulan an fulan an fulan sai ce na'am kun hadisinsa ne ba na gaya muku kisar abu nu'ayin da ya haya ibn ma'in da ahmad ibn hanbal da arramani ba inda har ya shuri ya haya ibn ma'in ya ce haza fi'iluka ya fa'i da suka iya rubuto su iya rubuto hadisai guda goma na abu nu'ayin sai ya sanya daya na sha dayan ba nasa ba ya sake kawo goma na sha dayan ya sanyo ba nasa ba ya haka har talatin da uku sai da aka yi 33 sai ya fahimci cewar jaraba shi ake sai ya kalli ahmad ibn hanbal ya ce kai dai wara'unka ba zai saka kai wannan ba ya kalli a wannan abbas abbas al'ambar ya ce kai kuwa kai kankanta ka ce za ka yi haka saboda ɗan karan shi kansa almajirinsa ahmad ne saura ka yaushe zai ce zai yi ma malamin malamin su jarabawa ya ce ba wanda zai aikata wannan sai kai ya hauri ya haya ibn ma'in dama suna kan dakali ne ibn ma'in eh kamar kan dakalin ne sai ya haure shi ya bada kasa ya ce hada ta iluka ya faɗi shi ne ya haya ibn ma'in ya kan ce wallahi wannan haurin da ya mun ya fi min tafiyar da ne zuwa yaman domin na san cewar har yanzu mutumin gangaren ne eh eh saboda ya san cewa saboda abu fa'a wato abu nu'aym al-fadl ibn dukayn ya daga cikin buhurin riwaya ya yi riwaya mai yawa idan da ya da ya masa wannan ana shakka ya yi iftiladi ko bai iftiladi ba ya gano cewa bai iftiladi ba ya nuna kan cewa riwayoyin abu nu'aym suna nan garam daram to wannan fa'idar a ya ma yaje yaman neman wani hadisi wata riwaya a ibn ma'in din wato hadisan na abu nu'ayn ne sai dauko na hadisi daban da ba ai a rubuce suke sai yake karanta masa to kaga wannan inda ya karba yace na'am wancan hadisin na 11 da ba nasa ba yace na'am to kaga sai a sai malaman hadisi sai ce wannan yayi iftirat ko kuma yaqbalu talqin akan sifanta shi yasa abinda suke nufi da cewa kenan yaqbalu talqin ko kuma ka ji sun ce kabura fasara yulakan fayatalakkan ya yi girma yawa yi gari an yi masa talƙini kuma ya karɓi talƙini shi ne ƙabulin talƙin kenan za mu karanta muka zo mun kusan shiga jarhuwar ta'adil ai insha Allah a wannan man haddasa fanasiya ne man haddasa fanasi daban ne da man haddasa fa'anka zai iya cewa a namanta ko kuma ya ce a ba riwaya ta mace wanda yi inkari daban mantuwa daban kamar su hail kenan shi ma wannan su hail ibn abi sale ba haddasa ni a wannan wane ne yake cewa haddasa ni nu'aymun anni anni haddattuhu sai zama to eh ya mai da abin kan wancan haddasa ni nu'aimun a menene a ya yake ne ne haddasa ni wani ne fulanun anni suhail ne shi ne man haddasa falasi to shi da waye ne ne kuwa wani ne malamin nasu wanda ya manta sufiyan eh حدثني سفيان عني أني حدثته عن أبي صالح عن أبي هريرة ba zai shafi hadisin ba saboda ya amince da sufyan ibn uyayna da inkari ba mantawa yi saboda haka daga baya sai yake riwayar haka yace sufyan ya karan ya gaya min daga gare ni cewa ni na gaya masa mantawa yi eh ai ita ce amana amanar malaman hadisi kenan na ɗayan biyu ne in ma ya ba su littafinsa sun ga karantawa da ciki wa in ma sun riga sun karɓi littafin sun kwafa bayan sun kwafa kuma suka yi muƙabala suka yi muƙabala cewa an yi muƙabalar nusa dole sai a cikin riwayar hadisi bayan ka rubuta abu sai ka yi muƙabala saboda haka nushar da aka yi riwayar ta ba a yi muƙabala ba ana fata cewa huddita da cewa haddasa min nuskatin lamtu kaba wanda shi ma nau'i ne na rauni to in nuska wanda ake mukabala ce idan wanda yake alqira'atu min lafzi shay wanda za a karanta masa hadisi yana ji in an yi kuskure ya gyara wanda ita ce a wajen ahlul madina a'la anwa al-qira'a shine wanda ake ce mata as-sama'u min lafzi shay sami'tu ko kuma ka ce haddasani fulanin qira'atan to shine kana karantawa shi kuma yana ji to malik kenan malik shi bai isa ba shi ya karanta ba ku isa ba shi ya rinka karantawa kuna ji sai dai ku karanta yana zo ne yana ji wannan shi a wannan shine a sama'u min lafzi shi to ita muqabala muqabala shine ka dauki rubutunka abinda ka rubuta ka yi ka duba kai comparing da wanda shi malin ya rubuta shi abinda ka rubuta daidai da nasu shine muqabala amma wannan wajen sifar riwaya ko dai wato as-sama'u min lafzi shaykh wanda suka ce mata da qira'a ala shaykh ita ma daya ce as-sama'u min lafzi shaykh shine kace malami yana karantawa ko kuma al-qira'atu ala shaykh shine kamar wanda maliki yake shi malik yana cewa kamar yadda malamai suke karantar da alkur'ani haka zai karantar da hadisi san karatun alkur'ani ka karanta ne malami yana tayar da kai kana karantawa yana tayar da kai to hadisi ma haka yake eh ana darasu eh malami ya faɗa kuna ji ba shi zai faɗa ba shi zai fara faɗa eh to su su saboda sabo da karatun ko kuma saboda dama mutum ya iya sai dai ya zo don a inga a gyara masa karatun ne za mu ji wajen sifatu riwayatul hadith tun za mu zo
wajen shi ma sabonin darasi akwai mataki da ai ɗaliban suke kai wasu suke karanta suna karanta malamin yana jin malamin yana saurari ba saboda su ma kwarewa su da
kuma ana sauran wannan ziyada ba ta shi ba yayin da shi yana karantawa ko kuna karantawa yana sauraro wanda wannan wannan wanda yake karanta ba zai yi ziyada a kan hadisi yawwa to in yi ziyada ne yake faru ka- me zai faru kenan ne ne zai iya kullum hadisi eh a a, in yi ziyada idan har yi ziyadar ko malamin bai sun yi ziyada ba me yake nuna wa kenan malamin wani malamin
tabkin kenan an lakana masa an shigan masa da kalma da ba ta sa ba shi ne tabkin kenan eh hadisin sa ne amma ziyada ta sace a ba ta sabo ce yawwa kuma ya karba ya karba ko kuma wannan wani lokaci za su ce masa mughaffal mughaffal ne eh mughaffal rabban wasu ta yi waye da har an cusa masa kalma ma bai san an cusa ba ba shi da fadaka wataƙila in ana yi yana kamo tasha yayin da ake karatu ba shi da tahammul bane talqin yana daga cikin wato awsafur ruwa awsaful jarh wa ta'dil sifofin jarh wa ta'dil sai daga cikin abubuwan da ake sifanta rawi da shi shine a ce yaqbalu talqin daga cikin alfazut tajri lafuzan da ake jarraha da ake jimar masu riwaya ciwo da ake tabbatar da raunin masu riwaya na'am
أي يختبر بذلك القلب حفظه
ai ya tabir bi zalikal qalb hifzahu wato yana gwada a wato da wannan juya hadisin da yake yana gwada had- haddasa فإن فإن له idan ya e- e- wato idan ya fadaka daga wannan kuskuren urifa hifzuhu an san haddasa fa ukhidha anhu sai a rinka riwaya daga gare shi wa in khafiya alaihi idan kuma wannan kalbin da aka yi juya wanda aka ya buya gare shi bai gane ba urifa ba'afuhu an san sai kaga sai a gano sai a gano rauninsa falan yu'tamad alaihi ba za a dogara gare shi ba wa hada yaf'aluhu almuhaddithuna kathiran wannan malaman hadisi suna yi da yawa ka ahli baghdad kamar mutanen Baghdad fi imtihanihim lil imam al-bukhari a cikin jarabawarsu da suka yi ma Imam al-Bukhari
wa qad hakau domin sun hikaito ay buffaf su a wato malaman hadisi sun hikaito annahu lamma qadimaha cewa shi Bukhari yayin da ya iso Rama- Baghdad wa sami'a bihi ahli al-hadith malaman hadisi suka ji labarin zuwansa ijtama- ijtama'u sai suka haɗu sai suka taru wa amadu ila mi'ati hadith suka fa- su- suka samu hadisai guda guda 100 faqalabu mutuna- faqalabu faqalabu mutunaha wa asanidaha sai suka jujjuya matanan hadisan da isnadan hadisan wa ja'alu matn hadha al-isnad li isnadin akhar suka sanya matanin wannan isnadin ga wani isnadin wa isnad hadha al-matn li matn akhar isnadin wannan matani ga wancan matani ga wani matani wa dafa'u ila 'asharati anfus suka ba mu mutum goma kulli wahidin 'asharatin minha kowanne daga cikin su aka bashi hadisai goma yulquha 'ala al-bukhari dan su ju- dan su jefa su ga mu- ga- ga- dan su karanta su ga bukhari fi majlis al-imla a cikin majalisin imla majalisin da ake rubuta riwayar hadisi ina ma malamin hadisi ya zo gari zai yi riwaya majalisi ake babba sai ga dubun nan mutane malamin hadisi sun zo da masu iblan babu lasifika lokacin sai masu iblan eh masu du'a wannan yayi in wannan yaji kamar yadda kamar yadda kamar yadda maroka take yi wajen gidan suna eh kamar da ake sallar juma'a da bare da gaske Mm, da aka ake masallacin juma'a da cikin gari eh eh, wani ya tafa haka za a yi to haka suke mhm.
فاجتمع الناس أهل بغداد وغيرهم من الغرباء sai mutane suka haɗu mutanen bagdad da sauransu wanda ma daga suke baki فتقدم واحد منهم sai ɗaya daga cikin mutum goma nan ya ya- ya- وسأله ya عن fuskanto حديثه واحدا واحدا ya tambayi bukhari kan hadisansa ɗaya bayan ɗaya والبخاري يقول له في كل واحد منها لا bukhari yana cewa a kowane daga cikinsu la a arifuhu ban san wannan hadisin ba ثم الثاني كذلك sannan mutum na biyu shi ma ya zo ya nasa ثم الثالث sannan na uku shi ma ya zo ya nasa هكذا haka nan suka yi إلى أن استوى إلى أن استوفى العشرة رجال المئة حديث sai da mutanen goma nan suka cika hadisan nan guda ɗari وهو لا يزيد في كل منها على لا أعرفه shi ka buhari ba abin da yake faɗa sai akan kowanne sai dai ce la arifu ban san wannan hadisin ba
فكان الفهماء منهم to waɗanda suke masu fahimta daga cikin su mutanen bagdad يلتفت بعضهم إلى بعض sashin su yana kallon sashi ويقول yana cewa فهم الرجل ya gane fa
وغيرهم قضى عليه بالعجل والتكسير waɗansu ko sai ka ce a wannan ne bukhari sai hukunci a kansa bil ajdi da kasawa wa tafsir da gazawa da kar- da rashin fahimta ce duk bai san wannan hadisin ba فلما bai ma bai ma faɗaka in ma in ma maklub ne bai ma faɗaka cewa kalba aka yi masa ba
فلما علم البخاري فرادهم yayin da bukhari ya san sun gama gabaki ɗaya التفت إلى الأول منهم sai ya juya ya kalli na farkon su فقال ya ce أما حديثك to الأول kaga hadisin ka na farko فصوابه كذا daidansa shine kaza وحديثك الثاني hadisin ka na biyu وهو كذا to hadisi ne kaza الثالث والرابع na uku na hudu على الولاء a bisa a bisa tartibi حتى أتى على تمام العشرة har sai da ya zo na goman nan gaba guda goman nan عشرة فرد آه، فرد farar da على kullum كل متن ya mayar da kowane matani ya zuwa ga isnadinsa
وكل إسناد wa kulla isnadin ila matni kowane isnadi ya mayar da shi zuwa ga mataninsa وفعل بالآخرين مثل ذلك ya ai ya haka nan yayi da sauran ma irin kutan kutan wannan ورد متون الاحاديث ya mayar da mat- da matanan dukkan hadisan nan gabaki ɗayan su الى اسانيدها ya zuwa ga asa- ga ga isnadanta واسانيدها الى مسلم isnadan ya mayar da su ya zuwa ga mataninsu فاقر له الناس بالحفظ sai mutane suka sallama masa suka tabbatar masa da had- da- da- da wato kiyaye hadisi haddasa واذعلوا له بالفضل suka sallama masa daga da- da wato falala da cewa wato yana yana gaba da su kuma Allah ya ɗaukaka ma- matsayinsa والمنزله da darajarsa a cikin wannan sha'ani قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يجي فما العجب فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا abun mamakin ba ya mai da kuskuren zuwa ga daidai ba ne domin hafizi بل العجب من حفظه domin kowanne ya san cewa wannan hadisin da aka ce da mataninsa ai ya san daidansa saboda haka wannan ba shine abin mamaki ba domin hafiz ne
wal adam min hifzihi lil khata ala tartibi ma alqaw yace abin mamaki shine haddacewarsa ga kuskuren a bisa tartibin yanda suka jefa masa shi min marratin wahida marra daya yace hadisai ɗari a mako makulubai ba wanda ka san in wanda yake sananne ne an saba jinsa yanzu kamar hadisin innamal a'malu binniyat ka san wanda dai muka yaushe muke kawo misalin sa yahya ibn sa'id daga abin nan muhammad ibn ibrahim daga alqama daga an riga an san shi mashhuri ne to duk haka ya san hadisai wanda suke an saba riwaya to amma wanda aka zo aka kawo maka shi a kuskure kuskuren ma ka haddace shi kuma da ji sau ɗaya bisa tartibin yadda aka mara to wannan shine abin mamaki na'am wata waƙafar hafizul iraqi fi jawabi zai to wannan ya halatta ko bai halatta ba yin haka ya halatta ko bai halatta ba to shine yake bayanin hukuncin yace al-hafizul iraqi zainuddin malamin al-hafiz ibn hajar abdurrahim ibn al-iraqi yayi tawaffufi akan halaccin yin wannan لأنه إذا فعله أهل الحديث domin idan malaman hadisi suka yi suka aikata shi haka lastaqar ba la yastaqirru bane lastaqarra hadithan da sai ya tabbata a matsayin hadisi in suka yi mana abin nan wannan dai ba la yastaqirru bane lastaqarra ne haka na kiyaye a cikin tadribur rawi domin idan suka yi lastaqarra da zai tabbata hadisi ne domin amma in kace idan fa'alahu ahlul hadith la yasta wannan akwai mushkila a cikin isa zai kawo ibara yadda take tunda littafin iraqi ne ya wato abinda suke cewa idan wannan ba hadisi bane kuma idan malaman hadisi suka zo suka sha dauke shi ya zama hadisi to shi yasa waɗansu suka ce ya halatta da sharadin cewar majalisin ba zai tashi ba sai an tabbatar kan cewa ba hadisi bane shi yasa zai iya cewa watakila wata kalma ce ta faɗi da kan cewa wa sharto an yi alahu Allah ya saƙirra hadisan kada ya tabbata cewa hadisi ne kafin majalisun ya tashi wato idan aka yi kuskuren kafin aka yi jarabawar natija ta fito to a tabbatar kan cewa a wannan riwayar da aka yi kuskure ne ga ingantacciyar riwaya don wanda ba malamin hadisi ba in ya zo ya ji sai ya zo yana ta cewa ai ya ji malam wani daga cikin malaman bagdad a gaban bukari an ruwaito masa hadisi kaza haka sai ya rinka riwayarsa da kuma wannan barna ce to shi yasa imamul al-iraqi ya yi tawakkufi akan halaccin yin wannan to illar shine in aka kyale haka sai ya tabbata cewa hadisi ne bayan kuma al-mafrud ba hadisi bane na'am na'am yana kore halaccin yin haka shi yasa aka ce ya tawaffuki akan wannan shi na ganin bai halatta ai ba wasu malamai kuma suka ce ya halatta saboda fa'idar da ke ciki fa'idar da ke ciki shine a san haddar rawi to kuma wannan fa'ida ce wanda dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi don a san haddar rawi shine jarabawa a jaraba ake sun daga lokaci zuwa lokaci to shine alhafiz ibn hajar a cikin nusa ya yi ishara da wannan ya ce sharaɗin yin haka shine kada majalisin ya tashi ba tare da ya tabbata cewa wannan ba hadisi ne a to ai yana daga cikin duk wannan imtidad ne na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar Allah ya dauki alƙawarin zai tsare wahayi gare shi to samar da wayannan da irin wannan abin nan din وقال الشارح وفي جوازه وفي جوازه نظر halaccin wannan akwai tsokaci a ciki illa annahu idza fa'alahu ahlul hadith la yastaqiru hadithan sai dai idan malaman hadisi suka yi sharadin kare zama to a hadisi a kada ya tabbata a kyale shi haka an tabbatar cewa ba hadisi bane wannan kalbin da aka yi ba hadisi bane tunda an gyara shi shine sharadin sa idan fa'alahu ahlul hadith la yastaqiru hadithan kada kada kali shi zaman to hadisi la yastaqiru hadithan eh illa annahu sai dai ba bi annahu ba eh illa annahu shine za ku canza maimakon li annahu illa annahu idza fa'alahu ahlul hadith la yastaqiru hadithan amma da inda li'anna din ne to shine za a ce wancan yayi kuskure to kun ga haka yake a cikin alfiyatus a cikin alfiyatus a cikin alfiyatus yufi din al-hafiz al-iraqi wa hada yaqalu ahlu al-hadith kathira wa fi jawazihi nabar illa annahu idha fa'alahu ahlu al-hadith la yastaqirru hadithan haka ya fada a cikin sharh at-tafsira wa at-tadhkira
wa qara ankara ba'dhum ala man fa'ala waɗansu malamai sun yi inkari akan wanda ya yi ya ce tur da abin da ya aikata wahada ya hil yanzu wannan zai halatta wahada ya hil wannan yanzu zai halatta wato tambaya ce tambaya ce yake yi da da alamar motsin rai yanzu wannan zai halatta shine ma wahada ya hil wa min thamma yawwa ga abinda nake nema sai alhafiz ibn hajar yace a cikin nuzha wa shartuhu sharadin halaccin yin haka kada kada ci gaba da haka bal yantahi bintihai alhaja ya ya kare da da karuwar haja din an gama to shikenan ya kare wato abin nan ce aka ce abin nan menene ake cewa kace menene kace cike menene kace cike ba kurungus ba in ana cewa kace irin tambaya din nan kace cike cici kace cike cici ne to ga zan kace cike cici babu gaskiya a cikin ta na'am na'am wa huwa ayin qalbu sadiq to mu karanta baitin wa huwa yusamma indahum indahum bis-sariqa يكون القلب سهوا أطلقا وقد يسمى عندهم بالسرقة القلب أكن كراش سرقة الحديث أكن كراش ساكا وقد يكون القلب سهوا أطلقا kuma kalbu yakan zamanto an yi itlaƙinsa a kan abin da aka yi shi sahawan bisa kuskure wato shi wanda ake yi da gangan akan ce masa sarifa satar hadisi shine rawi ya ruwaito hadisi wanda yake ya shahara da wani isnadi ya samu ya canza masa wani isnadi akan ce masa sariqatul hadith nau'i ne kuma na alhadithul mawdu don ba hadisi bane duk da matanin zai iya zamantowa ingantacce amma babu wannan isnadin a hakika saboda ka sariqatul hadith sanadin eh bai inganta ba ko kuma a ya je ya ɗauko ya kawo rawi ya kawo hadisi ya dangana shi ga rawi bayan rawin bai taɓa majin bai taɓa ruwayar hadisin ba to kaga wannan shi ma ana ce masa sarikatul hadis duk wannan qalb amdan ne wanda ake qalb din da ganga na'am wa huwa ayu qalbu sabiq shi alqalbu sabiq dinnan wanda muka ambata alladhi huwa ibdaru alladhi shahara bi rawin nabirihi shine wato canzawar rawun da ya shahara da wani rawun wanda yake kamar sa ila ya zuwa ga karshen sa walau abbara bi qawlihi da ya ce wadaka wadaka maimakon wa huwa la kana azhar da ya fi bayyana
yusamma indahum ay ay inda almuhaddithina bi sariqa akan kira shi a wajen malaman hadisi bisariqa fa yutlaqu ala fa'ilihi annahu yasriqu alhadith sai a ce ma rawun wane yana satar hadisi
ala musannif
al-musannif yace shine al-imam as-suyuti wa mimman kana yaf'alu dhalika min alwadda'in daga cikin waɗanda suke yin wannan daga cikin al-wadda'in masu wadda'in hadith hammad ibn amr an-nusayri an-nasibi hammad ibn amr an-nasibi wa abu isma'il ibrahim ibn abi hayya
al-yasa da ibrahim ibn abi hayya al-yasa wa bahlul wa buhulul buhulul wa buhlul ibn ubayd al-kindi eh, buhulul ibn ubayd ibn ubayd al-kindi qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yace misaluhu misalin wannan sarkatul hadith din dan sai ce a iraki na'am dan da aka ce qala al-hafiz sai ce a iraki in bracket
to a cikin nuskar ku a nuskar ku haka yake ya ƙara da iraqi to mu ci gaba mu gani
misaluhu misalin sa حديث رواه عمرو بن خالد الحراني hadisin da amr ibn khalid al-harrani ya ruwaito shi عن حماد النسيبي daga alham daga shi hammad ibn amr ne an-nasi- an-nasibi عن الأعمش daga amash عن أبي daga سعيد abu salih عن أبي هريرة daga abu huraira مرفوعاً.
marfu'an إذا لقيتم المشركين في idan kuka haɗu da mushrikai a hanya لا تبدأوهم بالسلام kada ku fara musu yi- kada ku fara yi musu sallama الحديث Eh, karanta hadisin zuwa ƙarshen sa فهذا حديث مقلوب to wannan hadisi ne maqlub قلبه حماد Ah, Hamad ibn Amr nasibi dinnan shine ya kallaba shine ya juya shi فجعله عن الأعمش sai ya sanya shi daga Amash وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح abinda aka sani hadisin Suhail ibn Abi Salih ne عن أبيه daga babansa Abu Salih وهكذا أخرجه مسلم haka Muslim ya ruwaitar da hadi ya ruwaito hadisin daga riwayar Shu'ba والثوري daga Thauri Sufyan جرير بن da عبد Jarir ibn Hamid Abdul Hamid ad-Dabbi وعبد العزيز ad-Darawardi الدراوردي.
Al-Aziz ibn Muhammad Darawardi كلهم dukkanin su an Suhail سهيل.
daga Suhail قال na'am yace ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب dan haka ne malaman hadisi ba sa son mutum ya rinka bin yana bin biyan bakonnin riwaya فإن- فإنه قل ما يصيب منها domin kaɗan ne wanda yake inganta daga cikin wato algara'i هل يكون القلب للإسناد أو المتن سهوا to qad yakunu alqal to yanzu kaga shi wannan a menene wane ne yayi satar hadisi anan a wannan riwaya mm shi hamadin nasibi yayi satar hadisin yayi satar hadisin suhail ya kai ma amash ya ba ma amash ko kuma za a ce ya saci hadisin amash ya nuna cewa hadisi na amash ne bayan ba nasa bane bayan ba shi da shi na'am
وقد يكون القلب haka ne gaskiyarka ne wannan a- alhafidul iraq ne don a cikin al-nusar a, harari a, al-ethiopi kai da ƙarshe da ya kawo wannan kisa sai ce a fadahul iraqi fi sharhi alfiyati saboda haka babu laifin kun ƙara al-iraqi din Eh, kuma yana da kyau a haka don in aka ce ƙal al-hafiz yawanci ibn hajar ake nufi na'am wa qad yakunu al-qalbu sahwan akan yi kalbu juya hadisi yakan zamanto sahwan wato lil isnadi awil matan sawa'un a isnadi ko a matan yakan zamanto sahwan wato bisa kuskure أطلقه كحديث جرير بن حازم عن ثابت sahwan atlaqa ya sake shi bisa kuskure ka hadith jarir ibn hazim kama hadisin jarir ibn hazim عن an sabit ثابت daga sabit al-bunani عن أنس daga anas مرفوعا marfu'an إذا أقيمت الصلاة idan aka tayar da sallah فلا تقوموا حتى تروني kada ku tsaya kada ku miƙe har sai kun gani
قال المصنف malam ah, malam yace فهذا حديث wannan hadisin in qalaba isnaduhu ala jarir hadisin isnadin sa ya juye ma jarir wannan za a kuɗi mata ibn ba a ce idan lokaci ya shiga a idan aka yi iqama ne idan aka yi iqama aka ce qad qamatis sala fala taqumu hatta tarawni kada ku miƙe har sai kun gani dan wani lokaci za a yi iqama amma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirin fitowa sai ya zamanto saboda mura'ati ga halin mutane eh, sai ya gudan musu mashakka sai ya yi wannan umarni mu ko nan liman liman shi aka yake so ma ya zo ya gani idan masallaci wa inda ke shakkar liman din bane wasu na shigowa kawai za su yi a tsari kama kuma kawai su tura wani kowa ya yi ai lokaci ya yi farkon lokaci ta sallah farkon lokaci
ai matan da ne isnadin ne makalbin a isnad ne na'am wa huwa mashhurun li yahya ibn abi kathir hadisin mashhuri ne ga yahya ibn abi kathir عن عبد الله بن ابي daga abdullahi ibn abi qatada عن ابيه daga abu qatada عن النبي صلى الله daga عليه annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم هكذا رواه الخمسه haka za rawahu al-khamsa haka nan malamai biyar suka ruwaito imam ahmad da ashabu sunan al-arba'a na'am وهو عند مسلم والنسائي muslim da nasa'i suka ruwaito shi من روايه حجاج الصواح hajjaj ibn muhammad as-sawwa عن يحيى daga yahya ibn abi kathir وجرير shi ko jarir انما سمعه من حجاج daga hajjaj ya ji hadisin فانقلب عليه.
fanqalaba alaihi sai ya masa kalbu ya juye masa ya ji hadisin ba bai ji ba amma bai kiyaye shi da wannan isnadin ba da ya ji hajjaj an yahya ibn Sa- a- a- a- a- yahya ibn abi kathir an abdullah ibn abi qatada an abi qata an abi kaga wannan isnadi ne da ba a saba ruwaya hadisai da amma thabit an anas wannan jadda ce na a ya ce to amma dai alhamsa a bisa istilahin waɗanda su zo bayan ibn hajar sun ɗauki istilahinsa ne na bulogul mara ya kawo a yace muku a shafin naku a'a to amma ta ya za a ce haka zarawa hamsa ok eh to to to haka ne a riwayar sahiha kenan ko ya kawo wani wace nuska ce yawa a to idan nuska ce mu haƙaƙa shi kenan a shi kenan sun yi taƙiƙin tashi? a jayi sauraka alhamsa da yake fi ba wannan istilahin na abin nan ba jayyid wannan nusa za ta rinka taimaka mana eh ka samu min ita na'am
wa qad bayyana zalika hammad bin zaid hammad ibn zaid ya bayyana wannan yace kuntu ana wa jarir inda thabit yace mun kasance ni da jarir a wajen thabit haddasa hajjaj an yahya ibn abi kathir sai hajjaj ya riwayar hadisi daga yahya ibn abi kathir daga abdullahi ibn abi qatada daga babansa فظن جرير انه انما حدث به ثابت عن انس sai jarir ya dauka sabit ne riwayar hadisin daga anas wallahu a'lam to kun ga maklub kenan sahawan kenan alqalbu sahawan eh نعم قاشي ورد قاشي كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني نعم باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة نعم آه شي كان كما لو كشي أي كان
wanda yake da irin wannan tafiya na'am ta kirkita hadisi ciwo ne hukunci ake masa kai tsaye shi ne ake ce masa yaglibul ahadi ɗaya daga ci wato wannan yana daga cikin babin tafsirul jarh wato idan aka ce fulanun da'if wannan jarhi ne wanda aka kawo shi mujmalan ba a fassara shi ba amma aka ce yaqlibul ahadith ko yaqlibul mutum ko yaqlibul asanid to kawo wannan jarhi ne mufassar an fassara raunin fuskar raunin nasa da ko kuma yaqbalu talqin duk wannan an fassara raunin nasa to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da raunin rawi yake bayyana ne shi yasa kaga a duk fa'idan sanin waɗannan mustalahat din murtabit ne da abin da zamu zo makaranta a jarh wa ta'dil inda muka zo jarh wa ta'dil za mu rinka gani in aka ce maka yaqlibul asani ka sa abin da ake nufi da qalb din ko kuma yaqlibul ahadith eh
amma yana zama hujja na da aka yi ruwaya sa haka ya danganta idan ya idan idan qalb din nasa yana yawan yi to ka ga nuna kan cewar ba za a karbi wato ya zama to kan cewar za a iya sifantar da shi da kan cewa mughaffal ne to amma ya kasan yanci dukkan rauni in yana komawa ya zuwa ga hif to za a iya za a iya karfafa shi za a iya karfafa shi eh a wanda yake yi amdan wanda yake yi amdan idan yana yi ne domin jarabawa to nan huffat masu yi amma in yana yi ne da niyyar sarikatul hadith to nan jarhi ne a adala jarhi ne a adala sarikatul hadith jarh ne a adala shi yasa aka ce yasriqul hadith ga abin da ake nufi shine yana yin qalb amdan da gangan yake yin qalb ko dan yayi ighrab wanda yake kaga shi ma a adala ne don me za ka yi karya don ka nuna kan cewar kana da riwaya mai yawa ko ka yi karya don a karɓa daga gare ka bayan kuma babu bayan kuma abin nan ba haka ba ne saboda kaga zai sarkafin hadin yana koma ya zuwa ga aljarhu fil adala na'am to insha Allah muna ganin sauran mana wai yawa da kyau mun kusa insha Allah nan da darasi uku ko hudu za mu shiga jarhu wa ta'dil man tuqal riwayatu wa man turaddu riwayatu ga abin da ya rage mana mai mudraj sai mu shiga al-mawdu muka gama al-mawdu sai kuma abin da zai zama to kamar khatima sharru da'if al-wad'u fal matruk na'am tatiba hadith al-mawdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta